نبي الهدى رسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala warke kwansa da kadarawarsa da amincewarsa ya kawo mana lokaci mai albarka yammacin talata sha takwas ga watan ramadan shekarar hijira na sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara 2025 alhamdulillah muna gode wa allah da ya kawo mana lokaci mai tarin albarka cikin koshin lafiya ya ba mu ikon zama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da muka saba gudanarwa a wannan masallaci mai albarka karkashin kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan gari namu na ita a shalfatar karamar hukumar ita gadau a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya muna godiya gare shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karba yukan mu na ibada marasa lafiya Allah ba su lafiya larurorinmu da sauranmu Allah madaukakin sarki ya magance mana kamar da muka sani muna cikin sura ta goma sha shida wato suratun naha a jiya mun tsaya kan aya ta ta nawa ne sha uku ko da za mu tashi a kan ayata sha hudu kenan insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سكر البحر لتأكلوا منه لهما طريا وتستخرجوا منه هلية تلبسونها وترى الفلك مواكر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
Allah subhanahu wata'ala yana ƙara bayyana mana siffofinsa ya da mai hankali da tunani zai gane Allah ta hanyar siffarsa ya yi imani da shi ya kalaita shi ga ibada ya ce wa huwa allazi sakkara al-bahra shine wanda ya kore muku teku wato tafsir al-bahr huwa tamkin al-bashar min at-tasarruf fihi korewa teku shine tabbatar wa dan adam yadda zai tasarrufi a cikin teku ta hanyar jiragen ruwa ya ɗau kaya daga gari kaza zuwa gari kaza ya ɗau kaya daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza ya shiga da kayan masuncinsa ya kama irin kifin da yake so ya ci ya sayar ya samu kuɗi ya inganta rayuwarsa wata zililihi bi rukubi Allah ya hore mana teku ta hanyar ka haushi da abin hawa da kogi wanda yake ambaliyar ruwa wanda za ka gan shi akan gora yana ta tafiya ba ruwansa wasu a kan jiragen ruwa ana ta zirga-zirga ana ta gudu daga tasha kaza zuwa tasha kaza kaga wannan horewa ce ta ubangiji Allah subhanahu wataala wa hadhi ni'matan min ni'amillahi alaina kuma wannan ni'ima ce ta Allah da ya ni'imta ta gare mu wajibi mu godiya gare shi falau sha'a inda Allah ya so salladahu alaina wa agrakana sai Allah madaukakin sarki ya rinja da shi akan saboda haka duk wanda ya shiga ruwa da ko menene kawai yayin nutsi duk abin da ka shiga da shi kawai yayin ka nutsi kamar an jefa dutse to amma da Allah ya hore kaga sai ya ce mana ana ta zirga zirga yawanci ma idan muka yi bincike sai mu ga kayan da suke zuwa daga ƙasar waje ta hanyar ruwa ya wanda suke zuwa ta sararin tudu wato yawa haka ne ko yawancin kayan najeriya wadda ba ɗan najeriya ba ne shigowa ke da shi daga waje to wanda yake zuwa ta cikin teku ta cikin jirgin ruwa yawansa ya fi ƙarfin wanda ake zuwa da shi a motoci a tudu to kaga wannan horewa ce ta ubangiji wa kad marar kalamu fil bahari wa fi saidihi wa sammahu huna lahaman wal humin inda malik salasata janasi shehin malamin ya ce to magana akan teku da abin da ake sinta a cikinsa wannan duk jawabi ya gabata a nan kuma sai allah ya ambaci lahama wato lahaman ɗariya wato shine kifi sai ya ce walluhum inda malik ga fahimtar imamu na malik nama ya kasu kashi uku ne jinsi uku ne lahamu zawatil arba jinsin akwai nama na masu kafafu hudu kamar ragumi kamar shanu kamar tumaki da awaki waɗannan duka jinsi guda ne mai kafa hudu ne wa lahamu zatil reshi jinsin to haka na akwai nama kuma wanda yake na masu jawaska wato wanda suke da gashi kamar naman tsuntsaye da dangoginsu shi ma jinsi ne na uku lahamu zatil ma jinsin sai kuma nama na ainihin wato dabbobin ruwa kamar kifaye kamar dorina da sauran halittu da suke rayuwa cikin ruwa su ma jinsi guda ne fala ya juzu bai'ul jinsi min jinsihi mutafadala dan haka a cinikayya fulla ta kasuwanci baya halatta a sai da jinsin da jinsinsa a fifi ta tsakani ka fahimta arama wato duk dabba mai kafa hudu to jinsi ɗaya ne ba a fifi ta tsakanin abin da ya shafi tumaki awaki kenan da dangoginsu to haka nan naman tsuntsaye inda aka ce tsuntsaye ne wanda yake da jawaska a jiki gashi kenan yana da fuka-fukai duka jinsi guda ne shi ma in za a cinikayya tsakaninsu to ba a fifitawa to haka nan kifi dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku take rayuwa a cikin ruwa wato sunanta kifi ita ma jinsi ne in za a yi ciniki tsakanin bangare kaza da bangare kaza to baya halatta ainihin wato fifi ta tsakaninsu sai a yi daidai wa daida waka zalika lahamu tsari bi lahamul bakari haka tsakanin naman tsuntsaye da kuma naman shanu wal wahashi da naman dabbobin daji was sama da kifi ya juzu mutafadalan su kuma na ya halatta a yi fifi ko tsakani ma'ana in za a yi ciniki tsakanin naman tsuntsaye da naman shanu to nan ba jinsi ɗaya ba ne za a iya fifita tsakaninsu haka nan idan za a yi cinikayya tsakanin naman shanu da naman dabbobin daji kamar ɓauna da dangoginsu wannan shi ma ba jinsi ɗaya ba ne duk da cewar ana cewa wai ɓauna saniyar dawago da dai sauransu to shi ma ya wannan babu laifi za a iya fifita tsakaninsu to haka tsakanin kifi da waɗannan dabbobi ya juzu mutafadila ya halatta fifi ta tsakaninsu amma duk abin da ya zo jinsi ɗaya to haramun ne bai halatta fifi ta tsakaninsu ba za a yi ciniki ne daidai wa daida wannan fahimtar imamu na malik kenan abu hanifa allah kara masa ya dace alluhumu kulluha asnafu nama dukkan sunfi ne wana sunfi ne daban-daban muftalifata wato ya sassaba ka usuliha kamar yadda asalinsa ya saba kamar misali raƙumi saniya kaga ya asalin ya bambanta ragumi daban saniya daban haka ne haka nan saniya daban tinkiya daban haka nan ragumi daban saniya abinan tinkiya daban saboda haka idan za a yi ciniki a tsakanin waɗannan tunda asalin su ya saba to namun su ma ya saba za a iya fifita tsakanin su na wannan fahimtar abu hanifa kenan ya ci gaba da cewa falahamul bagari sun sun amma shanu sunfi ne duk kowane irin nau'in shanu da bakwaloji da fararen shanu irin namu da irin shanun guma da irin shanun gaba mun gane ko da irin shanun kasashen larabawa nan da ta kasar turawa duk sunansu menene shanu sunfi guda ne ba a fifita tsakaninsu a cinikayya wa lahamul ganami sunfin haka nan su ma tumaki su ma sun fi guda ne da namu irin na na da irin na ƙudawa da irin na gaba da na kowace ƙasa in dai sunanta tinkiya ko rago to duka sun fi guda ne in za a yi cinikayya tsakaninsu baya halatta a fifi tsakaninsu wannan shine fahimtar abu hanifa to haka nan walahamul iblis sun naman raƙumi shi ma shi ma sun ce guda ne kowane irin rakumi kowane irin rakumi don shi ma kala-kala ne to in dai sunan shi rakumi sun ce guda ne baya halatta in za a yi cinikayyar naman sa tsakani tsakanin kalar rakumi kaza da nau'in rakumi kaza to baya halatta a fifi ta tsakanin wa kazalikal wahashi muktalifu amma namun daji sun bambanta da juna kamar karakanda kamar bauna kamar sauran namun daji waɗannan su sun ɗan sassaba mu junansu waka zalika ɗairu haka nan tsuntsaye waka zalika samaku haka nan kifi domin a jinsi in aka ce kifi shine mazaunin ruwa wanda baya rayuwa sai a ruwa in ka gan shi a waje ƙaddara ce ta fitar da shi mun gane ko kuma ɗan wata takaitacciyar rayuwa yake na hutu sai ya koma ruwa yanzu misali kamar dorina tana fita waje amma awa nawa take a waje bata koma cikin ruwa ba kamar kada yana fita waje amma awa nawa yake a waje bai koma cikin ruwa ba ba za su rayu babu ruwa ba don haka so ma hukuncinsa duka hukuncin kifi ne mun fahimta ko? wa huwa ahad qawli shafi'i wannan fahimta ta Abu Hanifa to shine ɗaya daga cikin maganganun Imam Shafi'i shi ma ya tafi akan wannan wal qawl al akhar maganar Imam Shafi'i ta biyu anna al kullu min an na'am wa sayd wa dayr wa sabq jinsun wahidun la yajuzu tafadul fihi a magana ta biyu ta Imam Shafi'i sai ya ce duk wani abin da ya shafi dabbobin ni'ima shanu tumaki awaki laƙuma wannan su ake kira na'am wasaidi da naman farauta namun daji kenan wanda ake farautar su waɗairi da tsuntsaye wasamaki da kifaye jinsin wahidon ya ce jinsi guda ne la ya joza ta fadala fihi baya halata fihi da tsakanin su to kaga nan imamu shafi yayi magana biyu na farko ya goyi bayan fahimtar abu hanifa mun gane ko ya faɗi wannan kamar yadda abu hanifa ya kawo shi ma haka ya kawo kuma ya gina almajiransa a kai sannan daga baya magana ta biyu sai ya ce dukkan su waɗannan inda sun zama nama to jinsi guda ne baya halatta a fifita tsakani to kun ga shi malami ba masu ne ba ne idan malami ya ba da fatawa ya yi bayani to ana iya a kalli fatawa da madubi irin na hangen nesa yanzu misali tsakani da allah a ce da rakumi da ragumi da zabuwa da saniya da ƙawara a ce duk jinsi ɗaya ne ba dama a fifi ta tsakani ai kaga dole abin akwai cajin kayi a ƙawara ba kifi ba ne to irin wannan ɗan budbudin nan ba zuwa burdo ai kaga duk kifi ne kuma nama ne to ka hada shi da naman ragumi ka hada shi da naman ɗauraren sa ka ce duka jinsi ne ba za a fifita tsakani ba to wancan fatawoyin fahimtar imamu malik fahimtar abu hanifa ta yi kyau a wannan bangaren allah ya datar da mu wal qaulul awwal huwa al mashhur kun ga shi kansa malamin tafsirin yace to maganar farko ba maganar imamu malik da abu hanifa wannan shi ya fi shahara min mazhabihi inda asabi a mazhaban shafi'in kansa da kuma almajiransa wa daliluna sai malam yace dalilin ma'anan huwa anna Allah ta'ala farraka baina asma'il an'ami fi hayatiha ai Allah ya bambanta tsakanin dabbobin tun suna raye aka ce wannan raƙumi ne aka ce wannan saniya ne aka ce wannan tinkiya ne aka ne kaga ko da suna Allah da kansa ya bambanta to ashe naman ma dole kuma ya bambanta ko ne zama jinsin sadaba kamar yadda Allah yake a cikin suratul an'am samaniyata azwajin nau'i guda takwas ne minar ba'anis naini raguna biyu wato rago tinkiya kenan wa minar ma'azus naini da kuma awaki biyu wato taure da akuya kenan sai ka tafi kan me wa minar iblis naini da kuma raƙuma biyu namijin raƙumi amali da kuma raƙuma wa minar bakaris naini da kuma shanu guda biyu wato sa da kuma saniya kaga Allah ya bambanta su shi da kansa a cikin littafin sa mai sarki to ashe naman ma in aka zo hukuncin nama ma to kowanne sai a bashi gashin kansa kuma sannan sinadaransu ma ba ɗaya ba ne ba wani ya bisin ne wani harron ya bisin ne wani harron baridin ne a cikin su kansu dabbobi ɗin kenan to saboda haka ga ba za su zamanto ɗaya ba falamma anna ummu bil jami'i ila laham amma da aka hada su gaba da aka kira nama sai aka ce uhillal lakum bahimatul an'am an halata muku dabbobin ni'ima a wajen ci kenan dan ku ci nama sune shanu tumaki awaki shanu waɗannan sune bahimatul an'am to an halatta muku fa jama'u ma bil laham a wajen nama sai aka hade su واحدا لتقارب منافعها لتقارب اللهم الطعن والمعاصي eh kowanne dai a cikin su yana kusata a wajen amfani yana kusanta da naman rago da naman akuya wa qala fi mawdin akara wani guri aka ce wallahi dairun min mashtahuna kamar a gidan aljanna kenan can cikin suratul waqi'a aya ta 21 Allah ce ga naman tsuntsaye nan wadda kuke sha'awa yake burge ku kaga nan ma an raba wa hadha jam'u ta'irin allazi huwa al-wahid wannan jam'i ne na tsuntsu wanda yake nuna kamar abu ɗaya ne wala ta'irin yatiru bi janahihi a cikin lan'amu kira ka ce kamar tsuntsu ne da yake tashi da fukafukansa fa jama'a lahamu ta'iru kulluhu bi ismin wahidan nan ma dukkan nau'i dukkan jinsi na tsuntsaye shi ma sai aka hada shi wato a suna guda tsuntsu kawai to a nan da aka ce lahaman ɗariya fa jama'a asnafu samaki bi zikir wahidin shi ma kifi ma'ana mazauna ruwa su ma sai aka hade su a matsayin sinfi guda ne fa kana sigarihi ka kibarihi fil jam'i bainahuma sai zamana da kankani kamar dan bidibidi bidibidi da da ɓarya shirgegiya sai zama na kamar abu guda ne wa kadara waya an ibn umar annahu sa'ila anna lahamul ma'azibi lahamul kabash kabashi a shay'un wahidun abdullahi dan umar an tambaye shi naman akuya da naman kabash shin abu guda ne faƙala la sai ya ce a'a wala mukalihu lahu fasara kal ijma'i wallahu a'lam to a tunda ba samu wanda ya saba masa ba sai ya zama wannan fatawar ta zama kamar ijma'i ne kamar ijma'i ne na'am wala fajada lil mukalahu fi nahyihi sallallahu alaihi wasallam bai ta'ami illa mislan min mislin saboda haka babu sabani game da hanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi akan abin da ya shafi abinci kar a fifi ta tsakani sai dai daidai wa daida wa yana da amu fil idlaq domin aka ce abinci kawai ya tanawala hinqatun wa ghairi hamdal ma'kulat ya hada alkama ne da watanta daga sauran abubuwa na abinci wala tanawala lahmu bai shafi nama ba saboda haka dole abin da ya shafi nama sai a ba shi gashin sadaka mun gane ko yawa abin fahimtar wannan malamin kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya shafi harka ta abinci to wannan za a yi cinikin sa ne a sin a sinfi guda wato masalan bi masalan yadan bi yadin daidai wa daida kuma hannu da hannu ba bashi ba fifita tsakani gero da gero gero da maiwa wannan duk abu guda ne dawa kowace iri ne sunanta dawa in za a yi cinikaya tsakaninsu to mislan bi mislin yadan bi yadin la ta shifo ba'dahu ala ba'da ba a bibi da sashi akan sashi haka nan dibino dukkan sunfi guda ne kowanne iri ne mun fahimta ko ba a fifita sashi akan sashi in dai tsakaninsu za a yi cinikayya yawa shi ya sa bilal lokacin da ya siyo wani bakon dibino da dibino na asali ya ba da kwano biyu aka ba shi guda ya ba da kwano uku a ba shi kwano biyu na wannan saboda sha'awarsa kawai ya kawo annabi irinsa ya ci irinsa saboda ya burge ma'aiki da ya ɗauki dibinan ya ce kai kai bara gaba ɗaya irin wannan dibinon ne ya ce a'a su ma wannan bako ne zuwa musu yayi daban yake saboda haka na fiye shi ne da dibinonmu na asali sai na ba da kwano biyu sai abin wannan ɗaya sai na ba da namu uku sai abin wannan kwano biyu ya ce kash kash kash kash bilal haza asalin riba haza asalin riba wannan ai shine asalin riba kenan asalin riba kenan ya ce karka kara la ta'u la taf'al karka kuma aikata irin wannan karka yadda ka kara aikata wannan ya ce idan wani ribino ya burge ka to ɗauki naka ka saida shi da kuɗi sai ka sai wancan da kuɗi ko nawa amma ba a ciniki tsakanin dibino da dibino sannan kuma bibi ta tsakani mun fahimta to haka tsakanin alkama da alkama dukkan su ne abinci ne alkama ne ba a bibi ta tsakanin haka tsakanin gero da gero haka tsakanin dawa da dawa ai wannan fara ce ai wannan kaza ne in dai a tsakanin su za a yi ciniki to ba a bibi kawa wannan kwano goma wannan ma kwano goma kuma yadan biyada haru da haru mun fahimta ko yawwa to shine Allah ce huwa allazi sakkara al-bahara shine wanda ya hore muku teku kuke kwatauce a cikinsa litakulo minhu lahaman dariya don ku ci nama mai daɗi nama mai daɗi taki yadda malam ka samu wata dori na malam aka baje ta eh a kasa ta kamar kashi goma a ce kowa ɗauki kashi guda a je a zuba kayan bude baki allah malam ka ji gyasa lahaman ɗariya ai daga ganin dorina ya kafin za ta yi mai ƙwarar ko? to ba dorina ba ruwa da kake ganin sanan halitta da take cikin teku ta fi ta sararin tudu yawa kayata halittar ruwa ba ta fi halittar tudu yawa ta fi halittar tudu yawa da manya da ƙanana ta fi halittar tudu yawa haka Allah shirya kayan to duk abin da yake zauna a cikin ruwa kuma to na halal ne nama ne babu wata dabba mazauniyar ruwa wanda aka ce haram babu ita Allah sarki Eh, Allah cikin mala bakar tureta Allah gafarta musu Allah ya masa rahama mun je wata gabar karatu na ce akar bakalla na ce ne na gana fitowa da hoton wani kifi mai fuskar mutum akwai kuma wani wanda yake ganin nono a jikinsa raɗe-raɗe kamar na mutum shi ma ya halatta ya ce dada ko liman ne inda wala aka shakira ta yace yace dada ko liman ne in dai a ruwa ke in dai mazaunin ruwa ne ta halal na to a ruwa babu haram kuma daɗi na da ajiran in dai aka ce maka wannan naman ruwa ne ba a tambayar wa ya yanka kamar da ke ne ba na tambaye ba a tambaye da wayanka kawai ja'i ko mun girman ka ko mun kankan da ke fashi a wuta ba ruwanka da hukuncin yanka abin da yasa ne wannan maganar akwai masu akidar baya halatta a ciki fi sai an yanka kuma mazhabi ne da su kuma suna da'awa har yau saboda haka ku yi hatara mun fahimta ko yawa mu dai aqidar ahlus sunna wal jamaa tun daga kan sahabbai har zuwa kan muna kifi bai da hukuncin yanka halal ne yawa sahabbai sun yi tafiya abinci ya kare sai rasa yadda za su ganyen bishiya suke yaga su murtsike su wanke su ci sai su daga dawo suna yin bahaya kamar bahayan dabba da Allah ya taimake su teku da ta yi wani toro ko ta yi wani ambaliya sai wata halitta daga cikin ruwan kawai ta biyo ruwan teku da teku ta koma ta janye ita kuma wannan dabbar sai ta makale a ɗan indare kamar kogin jama'ar nan haka ta tankare ta kasa komawa suka same ta shim sai kumanda shugaba ce to kun ga mu ajiye sansanin mu a nan mu gyara abinci mu dan murmure dan lokacin kowa ya galabaita yan zafin kayi matasa suka ce bai halatta ba wani ai ta yi girma waye yanka ga ta mushe muka same da ta mutu a nan dattawa suka ce a a ai Allah ya halatta mana mu matafiya mu ci mushe ba ballantana wannan daga ruwa za mu ci na takaita muku zance sahabban nan su ɗari uku ne wannan fataliyar su ɗari uku ne sai da suka kwana arba'in suna cin wannan dabba da ita suke karyawa da ita suke abincin rana da ita suke abincin dare sai da suka kwana arba'in suka murmure sannan suka ɗibi naman nan aka gaggasa aka sassoya aka yi mangala-mangala guziri haka mutum yake shiga cikin idanun dabbar yake kwasowa mai yana mikowa a guga aka yi tandu-tandu suka bar abin da suka bari halittar Allah ne a cikin ruwa suka kamo hanya da suka iso dama idan an yi kusan gari to akan tura jakadu maza maza su je su sanar wa annabi sallallahu alaihi wasallama matafiya baka su sun doso a tare su aka shigo garin madina aka wada manzon Allah manzon sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi tawaga aka fita bayan gari aka taro su to farkon rahoton da suka yi shine ya rasulullah ga halin da muka shiga ga kuma irin dabbar da muka samu ana ce mata amba shin wannan dabba ya halatta a ci ko bai halatta a ci ba mazala ce dama dai kun zo da nama ta ce duk laftunan da kake gani shi ne mazala ya fara sa hannu ya fara ɗiba yana afawa aka shigo gari kuma aka zo aka yi watanda saboda haka duk girman dabba inda yan ruwa ce to halalci mun bayyanta da ita da bidi-bidi hukuncin su guda ka san dai baka taba ganin budi-budi ba ka ce sai an yanka shi sannan ka ci ko sai an yanka wasu to duk hukuncin su guda Allah ce lahaman ɗariya nama mai daɗi Allah mun gode wa tafsagar jomin hiliyatan sannan a cikin tekun Allah ya hore muku kuka fitar da kayan ado shine duwatsu masu daraja duwatsu masu tsada lu'ulu'u zabar daji zinare da sauransu do a cikin teku ake nutsu a samo su mun ga ko talibar suna wanda kuke sawa a jika don kwalliya watarar hulka kana ganin kwale-kwale da sauran jirage na ruwa mu'akira fihi suna kai da komowa suna zazzagawa daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza daga gari kaza zuwa gari kaza dukkan Allah ya kore mana wannan ne wani tabata gomin farali don ku nema a cikin falalarsa Allah yana so mai kasuwanci Allah yana son ɗan kasuwa sai dai abin da ake bukata ya rike amana ya gaskiya kuma ya zama to mai sassauci ya shi yasa Allah ya hore teku ya zai dan kaɗan kundule ya tsarka ka jefa a cikin kogi zai tsaya a saman ruwa in ya yi kasa ya tafi kenan har abada ya nutse a cikin yashi amma kaga sai ka sare itace ka fafe shi ka gyara shi kawai ka zo ka jefa shi a ruwa ka shiga kawai ka hai kaga horewa ce ta ubangiji ka je ka siyo fulankai ka zo ka bunta ya haɗe ya haɗe ya haɗe ya buge da kusa ya komai da komai sai kenan kawai tattoshe inda ruwa ba zai shiga ba ka je ka jefa a cikin teku kawai kallon masa laftun kaya kuma ka shiga kawai ka saita shi ka wuce ba guru ba laya ba turare ba sandabar ba aikin Allah bane ba, ne ba. to saboda haka Allah ya mana wannan ne saboda falalarsa dan mu ji daɗi Allah ya ce wa la'allakum tashkuruna dan ku gode ma ni'ima da na
wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun
Allah ce wa alƙafil rawasiya wa alƙafil ardi rawasiya Allah ya jefa duwatsu a cikin ƙasa an tami da biku ai Allah tami da biku bi takadirin lam alif don kar ƙasa ta dinga yin tangal-tangal da ku Allah ya ɗaure ta wa anhara sannan Allah ya sanya muku ƙoramu wato su ne koguna irin kogin jama'are irin wannan ƙaramin kogi da sauransu irin kogin hadeja irin kogin wudil irin kogin kari ga sunan anhar kenan ko wanda ruwa zai shigo cikinsa ya cika kwaryarsa kuma ya ambaliya jaji nan ma za ku kama kifaye za ku yi nome-nome za ku amfana da shi wajen sha da shayarwa ga dabbobinku dukka wannan ni'ima ne Allah ya hore muku shi sannan Allah ce wa subula da kuma hanyoyi ga suna wa subula jam'i ne na sabir da kuma hanyoyi daga gari kaza zuwa gari kaza wata a sama wata a ƙasa duk wannan lamari ne na ubangiji don haka saboda mai Allah ya wannan sai ya ce la'allakum tahtaduna don ku shiryo ku mi ku zuwa ga Allah subhanahu wataala a Anas ko ko mu ce mu dauko tushen hadisi حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أكبرنا الأوام بن هوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine rijal din hadisi da me ya kuma takarijin hadisi takarijin sa hadisi ne da yau imam turmuz ya fito da shi hadisi na 3369 cikin kitabun tafsir babu wa min suratul muawwizataini babun da yake magana surorin da ake ta'awuzi da su ake neman tsari da su imam ahmad ya ka cikin musnad da hijzi na uku lamba ta 124 min hadith anas bin malik wa dahu shaykh al albani fi da'if al jami muhammad nasir din albani shi raunan hadisin a cikin da'if al jami hadisi na 4770 to amma mun riga mun yi bayani abin da yake kawowa malami ya raunan hadisi wani ɗan tangarɗa ne ko ɗan kuskure ne daga cikin marwaita rija a samu wani yana da wani ɗan tsofa ne kaɗan amma kai tsaye manzo Allah ya faɗi magana ga na annabi sallallahu alaihi wasallam ce lamma khalaqa Allahu al-arda lokacin da Allah ya halicci ƙasa ja'ala tamida sai zama na ƙasar tana tangali tana tangal tangal tangal fa khalaqa al-jibala sai aka halicci duwatsu fa'ada biha alaiha sai aka kakkafa su mana aka jajjefa su akan kasar aka kafe su na fastaqarrat sai kasar ta tabbata mana ta tsaya tak ganin haka fa jabal mala'ikatu min shiddatil jibal sai mala'iku suka yi mamaki tsananin karfin dutse yanzu yadda ƙasar nan take tangal tangal tangal duniyar nan kawai daga sa duwatsu kawai shi ke na ta tsaya cak ta tabbata guri guda kawai lalle dutse ba sai a baki kawai lalle dutse ya yi fakaro suna cewa ya rabe halin min kaljika shehu wa shaddi min aljiba ya ubangiji wai a halittarka akwai abin da ya kai dutse karfi kuwa kala na'am sai Allah ya ce musu e alhadis karfi eh rodi ba kalu ya rabbi sai malaku suka ce ya ubangiji fa hal min kalkika shay'un ashadd min alhadis to tunda haka ne a cikin halittar ka akwai abin da ya kai karfe karfi kala na sai ce eh Allah wuta ita kuma wata ba tana narkar da dutse menene karfe ba to wani wan wani da kuma wan doki saboda haka wuta ta fi karfe faƙalo ya malaku suka ce ya rabbi hal min kalkika shay'un ashadda minan na to akwai abin da ya huta karfi kuwa kala na'am alma ruwa ruwa ba yana kashe wuta ba su haɗu mana gani kalu ya suka ce ya raba halmin kaljiga shehun a shaddi min alma to a cikin halittar ka akwai abin da ya fi ruwa karfi kala na sai Allah ce e arrish iska duk yadda ruwa kai da karfinsa idan iska ta zo ta ba kasa kasa take yi da shi ba kalu ya rabi he malaku suka ce ya ubangiji fa halmin kaljiga shehun a shaddi min arrihi to a cikin halittar ka akwai abin da ya fi iska karfi kala na'a sai Allah ce e ibn adama dan adam eh shi ko a to ba ga arama shi kuma dan adam tare iskar yake a guri guda ba ya sarrafa ta yadda yake so duk karfin nata dan adam dai ai ka kiyaye mutum tasaddaka bi sadakatin bi yaminihi yakifu hamin shimali kajiya da dan adam ya fi dukkan waɗannan karfi kenan zai ciri dukiyarsa da hannunsa na dama ya bayar hagun ɗinsa ma ba ta sani ba akwai wannan ƙarfin zuciya nan ƙarfin zuciya ya ciri dukiyarsa wanda ya nema da wahala da iliminsa da dabararsa mun gane sai ya cira ya bayar hannunsa na hagu ma bai sani ba saboda ƙarfin zuciya menene hannun dama matarsa ɗansa mahaifinsa mahaifiyarsa abin da yake ba zakka ba ne na farilla in faƙi da za ka yi fi sabilillahi na nafulfuli to in son samu ne hatta iyalanka ka ɓoye musu hatta iyalanka ka boye musu saboda yanzu na ga matarka tana hasada tana bakin ciki ita za a talauta ta ita kaza kaza kaza za a barnata mata kayan gado ya da dinga zuga ma yaya baban nan naku wallahi tunaninsa ba shi da yawa yana da zai tafi ya bar ku ba ku da komai sai ka ga yara sun bare maka yawa Allah sauwaka to dan adam mai imani ya fi duk waɗannan ƙarfi saboda ƙarfin zuciyarsa imamu turmuzi abu isa ce haza hadisin garibin lana rawahu marfu'an illa min hazal waje wannan shi ake kira hadisul aha wannan hadisin garibi ne ba mu san shi hadisin marfu'i bane sai ta wannan fuska kai kaga ta fuskoki da dama da hadisin ya zo kenan mawqufi amma dai kasantuwarsa marfu'i to ta wannan fuska ne wa bi hadhihi al sai ta cikin wannan aya addalun dalilun ala isti'mal al-asbabi lalle ta nuna mana riko da sababi riko da sababi ba laifi bane ba menene sababi sababi dogo da sababi ba laifi ba ne ya nuna masallaci ne masallaci ɗakin waye ɗakin Allah Allah yana an san wanda ya shigo ɗakin sa ya roƙe shi to ka shigo ka roƙi Allah Allah ya amsa maka to kana fita daga masallaci ɗauki sababi in dai kana son bukata ta biya to sai ka hau doron sababi ko kasuwa ko wata sana'a ko ƙodago ko leburanci ala ayyi halin da sai ka kama wani tafarki na nema to sai Allah sanya maka albarka a bisa abin da ka roke shi sai ya baka amma daga masallaci idan ka ki shingide ka kama bacci ana ruwan kuɗi ne to kuma ka roki kuɗi to ba laifi bane riko da sababi ka tsaya ka yi aiki dan nema kaga shi yasa Allah ya kore mana wadannan abubuwa Allah ta li tabata gumin farali dan ku nema daga cikin falalarsa don haka kar mutum ya zauna zaman kashe wando kawai mun gane sannan kullun na jan hankalinmu musamman matasa banda raina sana'a banda raina sana'a ai ku hausawa ne mafi rinjaye kuma ku hausawa kun yi karin magana wai marai na kaɗan me ya ƙarashin marai na kaɗan ɓarawo ne shi ne ƙarshen marai na kaɗan ɓarawo ne to kuma za na iya dawowa kan karin magana a rama da marai na kaɗan zai dangana da babu to Allah kyauta gaba
وعلامات وبالنجم هم يهتدون
Allah ce wa alamat ga kuma alamomi na menene alamomi ibn abbas Allah gara masa ce alamatu ma'alamu tsorki bin nahari ga alamomi nan da za su nuna muku hanya da rana idan ka kama hanya in kana tafiya kana tafiya to daga kaje akwai hanyar ta rabu ɗaya ta yi hagun ɗaya ta yi dama wata ta miƙe to kar ka bi hagun ɗin kar ka bi damar miƙe kana tafi kana tafe can akwai wata katuwar bishiya daga hannunka na dama kana wuce ta za ka ga wata 'yar ƙaramar hanya ta bar babba to ka bi ta mun gane idan ka bi wannan kwatancin sai ka je inda kake bukata alamomi ke e aiwa na kake nema e to wane dai ya tafi gonarsa ta yamma to amma idan ka kama hanyar maje kana tafiya kana tafiya in ka je guri kaza akwai wata kirya da ka goya za ga wata yar karamar siririyar hanya in ka bita kana tafiya kana tafiya kar ka barta za ka je ka samu wani dan kututtire to ka tsaya yau nan gidan kututtiren ka yi kira me ka bi ka je gurin alamomi da Allah nawa muka biya Allah ya fahimtar da mu waɗannan abubuwa wannan fa da rana kenan ko da rana kenan ko na waja'ala durba alamatin ya kaula ihtida'a biha sannan idan dare yayi Allah ya ce wa bin najm sannan ga taurari hum ya haka duna wanda ake shiryuwa da su billahi da daddare wan najmu yurada bihi an nujum jam'i na taurari وقرا ابن وصاق وبالنجم الحصر بضم النون والجيم جميعا ومراده النجوم فكسره كما قال الشاعر إن الفقير بيننا قاد حكم أن ترد الماء إذا غاب النجوم وكذلك قول لما قرأ النجم إلا أنه سكن استكفافا ويجوز أن يكون النجم جمع نجم كالسقف والسقف واقتلوا في النجوم فقال فراء الجدي والفرقدان وقيل سرية to wannan da dukkan maganganu ne na sabanin malamai akan wanne tauraro ake magana ibn abbas allah kara masa yadda ya ce huwa aljadiyu ya ibn abbas alaihi qiblatukum wa bihi tataduna fi barrakum wa bahrukum yace wannan tauraro ya kai ibn abbas shine jadiyo kuma ta setin alqiblar ku yake kuma da shi kuke shiryuwa a sararin tudu da cikin ruwa duk wanda ya gane wannan tauraron mazauninsa inda yake to ko mun daren da duhun dare ba zai batanta ba daga inda ta gigice ka gigice karfe da zaka yi in ka daga kanka ka kalli wannan tauraron jadiyo to ka san dungun da yake sai ka ce to ai wannan daga bangare kaza yake da ka samu bangare daya to sauran bangarorin to sun bayyana da ka gano gabar ina shi kenan idan a kudu yake daga ka gano nan kudu ne to sauran bangarorin ba za su bayyana ba tun da ka gane kudu ai ka san bayanka kuma ina ne to ka san hannunka na dama kuma ina ne kanan hannunka da hagu kuma ina ne saboda haka ga sai ka shiryo sai ka san garin da kake nema inda kake nema a wani bangare yake gabar ne ko yamma ko kudu shi kina yake mi duka Allah ya mana wannan a matsayin mu na bayi don mu ji daɗin rayuwa don kar mu shiga cikin garari na kawo man
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Allah ya ce abu man ya kaluku yanzu wanda yake halitta kamar la ya kaluku za ku daidaita shi da wanda baya halitta shi mai halitta yana ji yana gani yana da ilimi sannan kuma gashi yana aikata abin da ke amfanar bayansa to ya za ku yi ku sanya shi ku daidaita shi ga wanda bai halatta shi ma halittarsa aka yi don Allah in an yi haka an yi adalci ba a yi adalci ba Allah ce afala ta zakaruna shin ba za ku azantu ba ashe ba za ku azantu ba na
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون Allah subhanahu wataala ce wa in ta'uddu ni'matallahi idan kuka ce za ku yi kididdiga sai kun lissafe ni'imomin Allah Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza na ni'ima kuka ce sai kun kididdige kun bi diddigi wallahi Allah ce la tuhsuha ba za ku iya kirgewa ba hmm? an kawo wata hikaya wani bawan Allah ya shafe shekara 60 cur yana bauta ma Allah bai taba saba mushi ba a shekara 60 kiftawar ido bai taba saban Allah ba ibada kuma sai ka ce mala'ika maza Allah ke fadar magana shekenan da ya mutu sai Allah ce to a a kai shi aljanna ba dan aikinsa ba sai don rahama sai sai haba ubangiji a shekara 60 ba sabo sai bauta sai ibada amma ban cancanci shiga aljanna da aikina ba sai alfarma Allah ya ce bawa na kana da gaskiya kayi aiki kayi aiki abin a yaba ma ne to aikin ibada naka na shekara 60 ba sabo ciki yawa a zo a yi kiyasin ni'imata ta idanu da na baka da gani da ji da sauransu yawa ni'ima kaza a zare ni'ima kaza a zare ni'ima kaza a zare duk ni'imomin da na maka idan aikin ka na shekara 60 ba sabo ya biya kaga sai ka shiga aljanna da aikin ka da aka zo to aikin nasu na tsawon shekara 60 ba sabo din bai biya ni'imar ido guda ba kuma yana da ido biyu ba a zo ga hanci shaka da facewa ba ba zo bangaren maganar ji ba ba zo bangaren magana furta hurfi ba ba a zo ɓangaren tunani a kwakwalwa ba a ido ɗaya tak aikin nasa bai biya ni'imar ido ba Allah ce to shi kenan tunda aikinka ya gaza kuma kai mai shiga aljanna ne da aiki kaga sai kai wuta aiki ya ta rahamarka dai rahamarka dai ubangiji yawa rahamarka Allah yanzu ka yadda ka je dan rahamata da tausayi na ce haka ne ubangiji haka ne to shi yasa ka ji hadisi yana nan cikin bukari wanda duk ɗaliban ilimi suna karanta shi babu wadda aikinsa zai kai shi aljanna sai ya dace da rahamar Allah sabai suka ce amma dai banda kai yace hatta ana har ni din to har shi din ku yace har shi din to kaga mu tsaya mu yi aiki dole mu tsaya mu yi aikin in muka tsaya muka yi aikin kuma to sai mu nemi dacewa da alfarmar ubangiji din amma baka yi komai ba kuma ka ce kana son alfarma wala ba za ta yi ba dole sai ka yi mun gane Allah ya datar da mu inna Allah la ghafurun wallahi Allah mai yawan gafara ne rahimin ko mai jin kai wallahi ya'lamu ma tusirruna ku sani Allah ya san abin da kuke sirrantawa a cikin zuciya ma ya lafazu min kaurin illa ladaihi raqibun atid wa ya law ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya san abin da zuciya take rayawa wasu wasun cikin zuciya Allah yana sanar da shi to haka kuma ma tuule nuna abin da mutum yake furtawa da bakinsa a bayyane Allah ya sani abin da mutum yake yake aikatawa na aiki da gabobinsa Allah yana sane da shi babu abin da za ka yi kalayin ce ma Allah na lokacin shi kira alhamdulillah lokaci ya riske mu abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan ka ba mu yi aiki da shi abin da muka kuskure da tun taban harshe ubangiji Allah ya ce mana Allah ka ji ganya muka kuskure